وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء حياة شعبان فينا Ikira kan da yake da yawa a yi wa Aliyu sallam daga Makka zuwa Madina ne shekara ɗan ɗaya da biyu da arba'in da biyar. Kalandar da tsara kuma kamar ashirin da ɗaya ga wata wata Februari dubu biyu da ashirin da a ranar irin wannan ta laraba muna karatu mana littafi mai albarka littafin aljurar rubaiya. Wallafar da babban malami شيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ونقوم في درسنا هو يقول في درس في الدكتاتة الدرس لا يمكننا كما تاتينا من تركه لوكت السنة ya ɗauko daga abin da ya shafi tarihi da ruwan da za yi tarihin da shi ya taho zuwa ga najasa da suka shi da za a kawar da su ya zo ga kan alwala da taimama da wanka ya karkare da inda ya shafi a ara ta hadar ko ko haɓar daga nan ya sallau an fara sallah ko za a fara sallah sai ya buɗe matsalolin kitabun salati da mawaƙin sana ko kuma auƙatun sana bayan ya gaba sai ya yi da babu na al'ada wazana ko kuma shirin sallah wannan kalmar haka ke karanta da al'ada ita alhamdulillah kada ai mata mata in ka ce al'ada kunnuwa kenan jami'i ne na al'udur al'udur jama'u al'ada amma al'ada shi ne wazana ko kuma shirin sallah shi ne aikin manajin al'adin mai wasana ko mai irin nanta wanda galibin shi ke haɗawa da kama da ke da al'adun mai wasana ko kuma ladan to za mu sake a wannan babi na babu da haɗa babi na wasana kuma babi na kiran sallah yace bismillahir rahmanir rahim babu da haɗa babin mazanar ko kuma babin kiran sallah kiran sallah suna cewa shi ne sanar da al'ummar musulmi shigowar lokacin sallah shi wannan aiki ko wannan ibada tana da alaƙa tana da rayuwa da matsaloli na lokacin sallah sai sa shi wanda zai zama mai wannan aiki kiran sallah ya zama yana da wayewa da sanayya ta lokacin sallah Allah kan shi a karan kanshi idan aka wata samu na to a mafi farkon kanta matakai ya zama ne yana da alaƙa da waɗanda suka san lokacin sannan ta yadda in lokaci ya yi sanar da cutar da lokacin sannan ya yi kuma bayani ya zama da cewa wannan lokaci ko waɗanda lokuta na sannan ana gane su ne da tafiya da rana lokacin da rana lokacin tafiya ko sauki ne da wani da ke daga nan kuke da wato da fata ake magriba lokacin da lokacin da na shafafi ya baka sai a ce shiga a tsaki da kasna ta ake cike da kujowa alfajir sajid alfajir na gaskiya to sannan ibada ce mai fadala kuma mai matukar muhimmanci kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi yabo mai tarin yawa ga wanda ya yi wannan aikin a matsayin wata ibada domin ka kira mutane su Allah ka yi alam sala ka yi alam sala to kai ma ai kana da daraja kuwa da kai ne dina za mu zo mu yi magana a kan fadar abin da yi wa ko daga gaske malam ke yi shirwa an karanta wannan ibada ta wadanda mana yang saya da kalmar da za ta iya ɗaukar sa'adi za ta iya ɗaukar ko ka ce za ta iya ɗaukar sunna za ta iya ɗaukar wani amma mafi yawa mafi rinjaye ko mafi inganta da ba da suka fi sa kai yin wannan wajibi ko wata sanna idan lokacin da ya yi to wajibi ne a kira sallah idan aka yi ba tare da an kira sallah ba za ke yi so da wani ba ko ba kusa da shi wani ba kaiwa da komowa rana a kusa da shi kin zo da ke gane a zuwurin da an karɓa zurba ne ko yi kan goda ta yi ne gane a cikin amma da wani kiran sallah shi da zai shafa suka fi shafi lokaci ya yi to daga nan ne kirka ke yi hukunta ya yi tare da shi abinda kuma zai kare kasar da zuwa ba wanda fituwar ma kira kasar fitowa ma ke da mutum wani ya salata da jari masjid da masjid da yi mawutu na ɗan da zuwa gida ne makwai kuma sallaci wanda zai zuwa zuwa masallaci ba tare da yawa ana da wajibi ne zuwa yi sallaci a masallaci to sai a kai da wannan kalmar kamar mai harshen damu cewa yushira an shar'anta لأحد كل بلد ga ma'abuta ko mazauna kowane gari a yattaqidu mu'assina da surke lada idan lada sai yi ke isar da to shi ke nan lada sai ya ce musamman kayan da akwai kayan sauki na ka samu kayan sauki ma cikin sauki to lada sai ya yi isar da in kuma ka yi ya ga daya duka babu ne duka ba da kama karanci a ce an kama mutum ɗaya da zai iya an karar ko ya sanar da mutane da shigowar lokacin sallah in za a tattaru ne a masallaci sai a yi ba ni'ima idan kuma kowane masallaci to kowane masallaci ke fitar da wanda zai zama shi ne wani na masallaci wannan shi ma wani fito ne da malamai sun tattauna shi wanda a ƙarƙashin su za ki tattauna ta abubuwan masajin da wata fa'ida ta ke yawan ta masallata wani lokaci ne da mai yawai ta da mubarre akwai da yi ne tare a ba da yi sun yawai ta wani lokaci kuma bai da babu bukata a ce wanda ya yi gida ya yi masallaci wanda ma ya gida ya yi masallaci wanda ma ya gida ba na bakar musulmi kenan kenan manufar haɗuwar mutane dan da an rubuta wannan bangare na wannan manufar Bapa ada kedua kata, tak membuat sejawab, tak maju jawab, tak maju jawab. Setiap cara kepemimpinan kita berhitung dia sebab kita berkena ada urut, kita sisukan leburan, sisukan leburan, sisukan leburan, urut. Sebab dia kita sisukan menggamakan lagi. Sudah boleh ke muhasib. Jadi ajar lagi semua muhasibah. Jadi kini wakalah. Tawa tak hanya dalam ini. Jadi ada bukan. Kukul sendiri mungkin nama jenis. أصلا أنا سعيد والذي بعد فيه تبرك بالتبرج متى تبرك أي دليل أصحاب بعد جاء شيء ولا شيء أي من القيوم الديني جمع سواء تفضل الناس فما إذا أخذت وندري جمعي duka mazauna a goma a tsakani ko duka ƴan kasuwa ne ko da ruwa duka hajaran fajaran idan ka ce wani kone shi ya baro shago ya baro wurin aiki ya baro gona ya ya zai kira sallah to za ka ci sai a ɗauki wanda za a rika biya idan aka ɗauke shi kuma ya sa hada ba da rike ya ci hudu ba da rike zai zo ya fi karanta ko su karanta ma da ya faɗa yana cewa wa akalu da shi ko wa akalu da shi a wata ba akalu da shi ne ba ne saboda lokacin da ake kallo amma malamin da ke koda ta a yaki kuma dai ta mana da ai mutu da dama sun yi ka abin hawa ko biyar ke kuma kai ta mutu godiya to da dama za ka yi kasuwa ka samu wasu kaya ka saya ka biya kila ma an kula maka kuɗi kuma kai ta godiya saboda ka samu to shi ma wasu sanannana kuma mai ba da ladar shi ne Allah madaukakin sarki wanda ya turo masa ya kusa da dama da yanzu na bayan bayani na cika can gani da abin da ya shafi falala ta shi ne kiran sallah to da aka an shar'anta da ma'abuta ko mazauna ko wani gari a yadda ya yi muhaddina to shi wanda zai wasu wazana shi wanda zai wazanan nan akwai sharuɗan da ake so ya kiyaye na ɗaya ana so ya zama muhaddina kenan kada ku don hassan ya yawo a ciki ne zai ne wannan ladan idan aka sa yawo to za a iya samun matsala ko ko kuma sharadin farko ma suka ce a yanzu da musulma ya zama musulmi musulmi kuma ke kwarin imani yana da yadda bokaye yana da tabbaci tabbaci kan tabbaci tabbaci kan suke dai da neman duniya wanda ke kuma ke zama da dani ba domin zai ba a wani lokaci kuma zai ja ba abin suka a cikin kamar wannan da ba su ba shi ne muku wadana wannan sharadin kusan gaba ɗaya malamai sun hada kan yi bisa cewa baya halatta kafiri ya zama mai wazanin mutane na biyu daga cikin sharuɗan mai wazanin nan ya zama a fit sai hankali kaga ma'aikaci ba zai yi ba to safihun ma bai kamata a bace ba safihun shi ne wanda bai da ra'ayi safihun shi ne wanda ke san kiwon aiki ba ko kuma tafiya shi wanda ke san ciwon abin da ya kamata ya san ciwon shi ba wanda ya yi jiya ko zai kyauta wanda ya aka suka shi sai abin da ya kamata ya yi ba yanzu wanda ya yi suka kadai ne ila tafiya ya fada ya kai da san adam ya kai mutum ya kai mai magana ya kai dan garin nan ya kai dan kasan nan duk ya zama kwace ko duk suka bai ka faɗa masa abu sai da ya canza in bai faɗa mana ne ya canza suke ko kuma ya rera ce maka rana mai raba kowa ne da jarkar wani a hannun ka zaka ji wani ruwa ko kuma yana ce kai ne rana ga wani yayin ke ka kila ba ta cikin maka kira da kai wai an ciwo abin dan uwa da nabi da an zuwa ga an zuwa sai kuma ka ciwo abin ka bani yan tambaye ka an lafiya ka samu hamsin ta halarta kake ka haram a kake ta na ga cikin da zama da mutane shi wai ta fara gwar lokacin da ke ce ya ka da nawa ya ci sun suka biyo shi ya ci sun suka biyo shi malam da bai ba a masu roƙo a sai ya ce ba su roƙo ba su ce wallahi da ne sun da suka shi da su ma sun da su roƙo ba in karin da mu akara masalla roƙo haramun amma akara masalla ka da sauki mu ka ce mana kuma rowa haramun yanzu mun yi aiki da wannan kuma kai mari a cikin aiki da wannan roƙo haram ne mun bai kuma ruwa haram ya karɓa ka kaje na da aiki yadda dole ya ba da wannan ya haɗu da wayashi sai da su zama a haɗari suka gida suka gida roƙo ya sa ta raba da ka karashi na biyu ya zama asiri karashi na uku ya zama asiri na biyu kenan mace ba za ta yi wadana ba ya halatta ne kawai mace ta yi wadana a wurin da wanda za ta yi ma wancan yaron ba ta yi su kaɗai ko daga in ta zo kada ta daga murya har muryar ta fi na waje waɗanda ba su ba su iya jinta shi ma wannan a matakin halatta ne kawai suka ce wanda zai wadana sai ya cika waɗannan shawarar idan kai wani layi ka waɗannan sharuɗa to zai sami ladar da aka tanada ta wannan haka akwai hadisi da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi annabi sallallahu hadisin sai na Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi dunyah wa safi al-awwal da ake mutane sun san halala da darajar da ke cikin zama ne jiran sallah da kuma sabon farko amma za ga wani in ta faɗa ne a layin tsadar demokaradiyya wai ba dai daga zama faɗa ta cikin gaba ba amma an yi sanin sallah kuma da cikin gaba wani yankin ta ke yi ba ka ga wanda shi ya fara waye ya bar mai cin ya kama bara cin to na ga su sai ya ta sai da cikin da buga ta tashi a ina kake ji ta gobe cikin sai zo fara cikin ɗaya amma annabi yake to da ban san kalan da ke cikin mota ta malaka da kiran sallah sun ba da biyar sannan mutum ya buga ya buga ya ya samu zama na kan ba ya samu sahun garwani ya iya sahimmu a rai da sahabu mutum ya fahimci ba zai iya zama na da mutum ya fito takara sai ya yi kamfen sai ya yi kamun kafa sai an yi ƙuri'a kuma ba zai iya samun sahun garwani sai an yi ƙuri'a annabi ya ce wallahi da mutane sun san sananan abu da sun yadda ake guda wannan mutum ne ne matuƙar muhimmanci har da kan yana nuna ga falagar da ke cikin mutum ya zauna ya kiran sallah haka akwai hadisin abin umama wanda nan da da rafa ya kuma yake cewa mai da yawan da barani ya fitar da wannan lafazin da mu'azzin yukfaru lahu mada auni shi ne wadana dukkan sallar da yayi sannan mutum sarki zai gafarta mashi iya nisan saukin shi da haka duk halittu da suka yi masu rai da marasa rai to za za a yafe musu gwargwadon iya wanda ne da sauki da gwargwadon wanda suka yi sannan da yake wa ajin kaga ladar ne wata nan mislu ajin man salla ma'ahu kwatankwacin ladar waɗanda suka yi sallah da kiran sallah sai zai wazana sai mutum ɗari biyu suka zo suka yi tantar asuwa yanzu tantar asuwa da suka yi an ba su nada ashirin da bakwai bakwai shi kuma za ba su ashirin da bakwai bakwai su ɗari ka zo ta sami tara kuɗi in ba a Najeriya ba ne ko? Ya Najeriya zai fi da gado ne da shi wannan abin yana kan wata barani ya fi gani da ka bi ke nan da mun da babbar daraja da mutum zai yi ya samu haka kudin kudin wannan da kai da hadisin bara'i ibn azu wanda ga mun da sai yi rike da nan ba ma da ita ta mun da mun da ta da mukadda wal muhaddith yukmaru lahu ma da sauki madda sauki ويصدقه من سمعه من رقبه وياتي بولد كل اجر من سلمها ثم تيجي كلا كلا تكتب الكذب كلا مسلم za ta yi shaida ranar lahira cewa wannan mutumin ya ci har sallah da ka ya dace sannan mai kiran sallah da ya tashi da dogon wuya a ranar lahira haka ya yi wani abin sanha da wani ya haya da sa'an nan bakwai kamar yadda yi cikin sai yi wuce al-muhaddimuna aswadu nasi ana kan yawon da siyara masu wazana su ne wuri da suke nuna kowa tsauni alama ta cewa za su tashi a ranar lahira suna da kyau sannan kiran sallah ko mai kiran sallah zai samu shaidar duk wata halitta da ta sauki har maki har maki ko maki ne ta hanyar lahira ko da zai yi ta sannan mai wazana yana taimakon al'umma ga korar wasu shaidan daga inda suke lokacin da mai wazana ya zai wazana shi kenan ya kore ke dan daga abubuwa ya kore ke dan daga masallaci ya kore ke dan daga mutanen da ke kusa da wurin ya fi sun ci gajiyar wannan aikin da ya yi to sannan me wazana idan ne wazana ko a tsara ne misali ya yi kira sanda duk mutane su ke fitowa ko kuma duk ba mutane ya sa kai wazana ya zo kare da mutum ya ba mutane lokacin ya yi kira kawai Tadi kita dengar semua itu yang ini termasuk hal mendadak imam terhadap merupakan dari mana banyak itu cewa idan ka kira ka tarba kowa kuma ka haɗu ka kiyaye yadda kika kira ya gaba kuwa sai ce bari ka tafi ka tafi to to Allah ya kiyo malaiku da gidan malaiku sai ku a bayan shi ne lima ka ga riba yayi da da suwaye mamu malaiku waye limamin abinda kan abin da za a yi mutum kenan na ake an yarda da shi ko an amince da shi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ta magana da yake da muhimmanci lokacin da ya zo yana magana a kan mai wazana da kuma nima ana tattaunawa ruwa ya fi tsanana tsakanin liman da ladan ba ya fi tsanana to kuka dai wani hadisi dai wanda akwai kusan goma suka ruwaito shi إن أبي هريرة قيل عائشة بن عمر وماما ومقبولة بن سعد الحرس بسبب تحقيق الحديث عن الإمام الظالم والمؤثر مؤتمن اللهم أرشد الأئمة لم يغفر للمؤثرين سورة الثلاثين وليس كشري الذي الإمام الإمام الظالم لمن أكلام جوبان الله إذا أكثر يرجع إلى الإمام غير دين إلى النبي ما دام إلى باور النبي يدور كل زمان من الأنبياء ini ya maksudin kalfata hannu ke sa ka ce lokacin da liman ya shigo mai ikama ya ce kwaje kamati sana haka daga kaiwa ga duka mafi sana duk wata sallah da ake a masallacin tabari idan ban za ce ba Allah ba zai ba saboda ko ga ya ce azan ya zo ya samu masala da yake da yake kullu da tashi sifatu salatin da yake yana da tashi da wannan tashi yake cewa idan ka fara nafila sai ni ban yi shi to ka aula da za ka iya fasa mana ka karkare kafin a yi nisa da wannan sannan amma da zai akwai wanda kai ke ranta ko kuma za ka alfarmu ko yana suka da nafila wannan shi ne dukkan ba kauye a musulmi ya rashin waye ya tsari a kan wannan musulmi ya rashin waye jirgin ko zai tashi ana ce masa an jirgin zai tashi kana ga wannan yarwa ba kana da wani ne da yi gaba da tsohon jirgin ta kusan jirgi to in ka auna ka ga cewa to ka yi raka'a daya ko yanzu ka iya raka'a da farko da man kana raka'a da farko in ka san me kake liman na shigowa ko ba ta kace assalamu alaikum in ka ce assalamu alaikum da kai maka nan dama ta farga ta ba idan abu ya riga ya baki ba ta yi niyyar baka shi ba lokacin ya yi alwallan zai yi tusa da bana kake da lama amma ba zai yi niyyar karyewar wanda ka ga in kun kana da ɗan uwa wanda kuke kaunar ku sai su je ka sunna sai ka ce ke da wanda hadan ta ku wai niyya yake da karyewar hadanka to da kai ka fahimci ba a raka a farko yana shigowa amma sai ka ta ba sanar amma idan ka fahimci za ka iya kammalawa ila lokacin da zai ce ba da kamar su kada kamar kamar kamar hadisi kabar harama da fara karatun fatiha raka a ɗaya raka aiki na zama da ke cewa masjidar kabar da ke imanin ka zai gama fatiha kai ko baka gama na shigar ka ba to tun farko na shigar ka ta ba idan da kamar ta kawai da ke amma ga bari mai hankar raka a da farko wai saboda wai kana na shigar na zai da kamar ba illa ko kan da kan ka to yi kan da da da wa kuma sai ko karke ya ka ce imam al-imam da liman ke aka da mu ki wa ziki mu ko ba da sallah kana amin da yake fitowa yake yo ina da baki a ta jira musamman sallar isa wani sulhu ne mai muhimmanci ba za mu yi ta wajen tara da rai duk wanda ya yi tafi a kwaikwaikwai muna mun da ya kare shi يتجاه والسلم خير سلم في الأول إني صاحب لكن والمؤذن كمان shi kuma mai wazana to shi mutane suka tsakara gabar sanin lokacin sallah da aka yi tsoron Allah sai kira sallah da su ne ba nan kuma anan da lalare za su sauka kira sallah mutane sun sha ruwa da aka ramana cikin ɗari biyu sai daga baya ta bayyana ba ta yi ba a hakan kafin an je lafiya jazin da ke gamgamin jira shi kuma yana cikin da mamu shi kuma na zai samu ta amma dai jazan mai wazana shi ne mai sama da da ke kawo cikin da ke arzawar ma'arci da a'imma Allah ka shiryar da limamai wakil lil muhadirina Allah ke gafara ga masu wadana to daga nan cikin sabani kan kowa ya fi fanana na da Allah ya kirkiyar da to ana yin matacce ne kenan idan ne mai matacce shi ya yi Allah ya yi to da kake wakil lil muhadirina kenan su da dare ne suna da sarkin layi Allah ya gafarta musu sarkin layi amma da abin da malamin suke da cewa in ka ce wasu da ke da da ɗan falala saboda gafara ta fi shiriya ita ta fi nuna kaunar ka da ai na da shi Allah ya maka gafara ka shiriye ne a shiriyar ce kake da cikin lai amma ka ce Allah ya shiriye ka sai zuba ka fito ma gaba da za a yi maka gafara kamar dan wanda ta bin da finaliya ya ga mace a bayyane wannan ba su ne ke da an hango ka yana hoto za ta gaba ki jirma otari zai sai ka sai zagiyar ba otari ba in girgin kudi sai dai suke zai sai dai amma dan ko da ko wani kirki ba dai dan kai da ya su sun saba da rashin wanka ma wasu ma da kirki a gaskiya bai yana da falala saboda ya ladan ya yi falala da annabi ladan aka ne amma dai bai taɓa ladan su ba limanci ya rike da inda yake da falala amma duk sakamakon sarki shi ne kowa yana da falala shi wannan ya zama ya rike zama na biyu amana da abin nan nauyi da na gabar sallah da aka kare to ya zama da ya rika wannan amana mai kiran sallah ya tabbatar da cewa amanar mutane na hannu musamman da azumi musamman da azumi musamman kuma kuma ba da azumi ba wasu salloli sannan da asar idan ka fahimci mutanen kuɗin baya baya to ka nemi haɗin kuɗin waɗanda su ba da suna da hankali a rage kiran sallah a lokacin da ya dace. Daga me wadana babban mutum ne yana da kima kwarai da gaske duk da dama da kuma yake cewa me wadana in har ya shekara goma yana wadana. Da ka fara kai da shekara goma ba ka bari ba. To ko da ka bari za a ci gaba da ba kana da kai kai shekaru canjo da kira kaga shekara goma kasar haka yake gwamnati da karu da tsaya wanda da shi da biyar sai da kuma da kan dama wannan ko da karfin ka in dai mutum shekara kuma mai yana wata da ya rike wuta wanda irin wata da suka fi yi wata da da suka sha wata dole an kiyaye a kaurin kuma kurakurai da la'an da suwa ne da suwa ne da tafai da dama su ke rubutu don nama a al'adu da ake yi kurakurai na masu wata da wasu a kabbara sai a sunar a cikin wasu a wane ne wasu a wane ne ya zama da an kiyaye kari da wani bakawai ya ji goma ina ran ko kufa sai yau da wata ne na ga ashhadu anna muhammadar rasulullah na mutum da kasara sai ke wani hak ya faɗo mata yake wawa me zai yi tunda kan ce ashhadu anna muhammadan wanda kake rasulullah ya zama khabar yanzu sunna ta shiga amma da kake rasulun da ya zama akaf ne ko kuma ba da yanzu har yanzu baka faɗa mana to yayi yake wai a ga yau al'umma ba kawai shi ba su ya karanta ba na rasu ne ya jaji kuma ya tashi to duka wani ɗan kurakuri ya zama nan an kubuta da dangane da haka an karanta ba kowane ne samar da masu wadana in so samu ba wai zafin muryar wasu ko sha'awar da kiran sallar da ta yi kira sallar da ta waɗannan wannan horo a cikin samar da wani kanta ko wani cibiyar ko wani kwarku sauran da mutum da lakka na na fuskar kiran sallah da na kuka kiran sallah muna da kiran sallah kana hudu to wani lafi tarbiyyar tarbiyyar za ta ko mai tarbiyyar ko tarbiyyar da tarbiyyar ya kama ita ma muna da bai da fuska kana da uka ku to wani ne a sannan na fuskar anan kana maka Allahu akbar Allahu akbar mustahab wa wani kiran sallah sunnonin kiran sallah mustahabbai kiran sallah da makaruhan kiran sallah da haramtattun kiran sallah yanzu da cikin mustahabban kiran sallah shi ka ce Allahu akbar Allahu akbar haka ka kurkudu da mustahabi amma ka rubuta Allahu akbar Allahu akbar yayi an baka lalle haram ku bi ne mutum zai ce Allahu akbar abin ya fito zuwa shi wannan haramun ne mata mata asirin ba magana da lada za a ba su dai zalibi da ana ba in ka ce akbar irin gangan nan wanda wata zai yi haƙi kiɗawa rushe yanzu ita ce akbar misalnya ini ada ini kita dalam kenapa ini penting ya ini mestinya penting ya pada ya ada tidak jadi di sini ya pada apa ya ada lembang kalau kumai itu ada betul tidak kepada dewa kalau kumai itu mengibar dengan air lagi anda ini ada jatah Cuma kemampuan ini ternyata dari pada sakit dari awal kau ini. kuma da yake maka a tambaya yake kenan ya masu saurare kuna gana canja na yi kalmar shahada da da yake karkai karkai karkai karkai ni ma zan ban yi ba to ka ka ka ce to ban yi ba don da wani ma mun ji haka kowane harafi yana da ilimi ke fita kuma ana canza masa mafita to ma'ana za ta iya canzawa ko kuma ko ma'ana ba ta canza ba fitar da abin da za ta fi da shari'a ta sanya sai yake cewa yunadi bin alfazi al'ada bin alfazi alfazi bin adanin mashru'a shi ne wannan ana so ya kira sallah da lafuzza da shari'a ta dole ana so ya kira sallah da dukkan lafuzan da shari'a ta dole kada ya rage kada ya ƙara musamman cikin lafazin da ya ɗauka za ka yi ɗaukar ka yi tarbi babu tarbi ka yi Allahu akbar Allahu akbar sake maimaita sannan ba sai ka yi shiru ka dawo ka yi sirri lokacin da ka ci gaba in sai haka za ka kaji da kana da da fuska guda goma sha biyar sai da fuska sha bakwai sai tarbi sai tarbi to ya zama da dai lafazin da za ka ɗauka shi ne lafazin da ita shari'a ta zo da shi kuma da Allah ta nuna mali wata kama shi ne a share sai idan kai haka sai a ce to yanzu wazarar da kai annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman cikin hadisin Abdullahi ibn Abi Mansura wa ibn Mahdura Abdullahi ibn Zayd akwai hadin na Mahdura akwai hadin na Abdullahi ibn Zayd Abdullahi ibn Zayd ya yi mafarki yana kafa wa fikriya da a yi kira sallah ya ɗauki ganga ya wa yi na tsaura ya da na tsaura sai malaika ya kira ke koyar da yadda zai kira sallah ne zai koya masu jallari ya waye ya zo yake wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasulullah ka ji ka ji ka ji mafarki da na yi wannan abu ne mai kyau kenan sai mai wannan lamarin wannan lafazin shi ne ba da ake kawo shi a matsayin allafsu da awwal ko a cikin kula ta wadana shi ne kiran sallah ya san haka in ga gada ma yau kai gobe kai da shi kai da musamman in wanda kake ma wadatar sun waye to da kusa kana da hankali da wannan in ka je ka san tauhiyya ba ka isa kana da mani ke wata karatu da wata ruwaya da ba ba in ku rubu sura ta yi da wanda da ba haka ba shi ke kana da to da mutane wani sura ne ka zo kana ta sura sura sai sai sai ya rika sai ba qur'ani ba to wannan sigar farko kai iya ta farko ta wajen in ce wanda wancan hadisi wanda shi Allah ya zai ya dani malaika ya sa mafarki kuma sana wa hadisi da nan ma da sunna ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai albarka kuma ta gani mana shari'a hadisi na nan mutaka da ma'amari Muhammad yana nan cikin sunan na alimamu turbi da alimamu abu jawo na fadin shi ne lafi karbi da tasirin inda wannan wanda wanda shugaban za ta kai da rage ka ka da kai kafara ko kudi ne amma a farko ka ka sami nan wurin da ka mai kan wurin kalmomin gaba daya to sai kuma ka yi shi bimbing kiran la ilaha illallah biyu kiran nan musul da biyu hayya ala salat biyu hayya ala salat biyu Allahu akbar Allahu akbar biyu na ƙarshe kalmar shahada sai ka fice ne da barrakan wahida in ka kirga za ka kasa mu kalmomi kalmomi guda goma sha biyar wannan shi ne tabbacin da shi abu ma'azura ya samu kuma da bisa da dama a yi sallama ya maimaita shi wannan labuta kalmomi goma sha shida sai tayyiya ta yi ita ma abu suna da nasa an su ne kalma abu dauda da ma musulmi ya san su ma da nan da ta yi suka da suka hadisin kuma malamin suke hadisi ne haka shi ne wahayar abu ma'azura shi kuma yadda za ka yi za ka yi tarbiyyar takbir yadda wancan da farkon ne amma shi wanda ta kawo yake Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ba ta yawa kawai ka bari wani lafazin yana nufin kwarai da gaske amma shi wannan ake iya da shi ne Allahu akbar su sai kuma ya ga shi ku shahada ce kalmar shahada ce shi ne za ka iya kan aka ta jama'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله وأشهد أن رسول الله sai ka yi sauran su yadda ya wancan in ka hada da wannan kudin da ya halar da goma sha biyar din shi kuma na kudin goma sha kuma shi ma na kudin da ya ce kaga ya ya cikin al'ummar kannawa ne amma in mutane su sani wata yi wancan ko na farkon ko na biyu ka ga kai sai a sanar da mutane sai a karantar da su kuma a wayar masu da da kai to siga ta uku shi ne rafe tasmiyar tasmiru al'uwa وأترميه شهادتي يقول لك الله أكبر الله أكبر سيدي يجيب الشهادتين إلى نقول لك هو خمسة من المتبعين هو خمسة من المتبعين في أكثر من ساعة وشما إذا بقي أكيد من السيجر شما ياي الإمام قرطبي يا جكتا ومن لفظ شكما يكون كذا لكل شيء za ta da goma sha bakwai kenan ka ga wanda na fada da mai kalmomi mai kalmomi mai jumloli kenan za ka ce sha biyar da sha bakwai da sha tara wanda ka ɗauka ko na ɗaya da ciki ya yi ganta to wurin mutum zai kira kan da zai kira da waɗannan yanzu wannan karatun ina zai kai ka sai ya kai ka cewa to ka ga kenan kiran sallar da ni ake yi ba أشرة عالية ولي الله ولي أشرة عالية ولي الله يحيى يا كنت تتوقع لا بعد من السنة ولا بعد من السنة سنة كريمة وقموني إلى الصحراء والنهر يجب أن تكمل في المكاتبة أن يجب أن أكارا تحسن الحسن الله أكبر الله أكبر لا نوصل نجريا لا إله إلا الله فكيف kana so ba ki ce baka take nan ai ba wurin ya bane in ka samu dan jama'a ki ce to addu'a ki ba ki a addu'a da ku gurin ki ce ba Allah ko na so nan ba kana ki ba daga ki ne ki inda ka saka ki ne ba Allah ma ku sai ka ki ji za ka ki ne ba Daka, wai da su ne da dukkan da shari'a ta dole su je ne wannan ya kokari ya yi aiki inda da kodi wakati sala ya kira sallah na kuli wannan matsala ne lokacin da lokacin sallar ya shigo kin ban da sallar asuba ita ce kawai aka ba ki dama zai iya ya kira sallar ya yi ta a kafin lokaci musamman kira sallar farko wa yushrabu lisani an yusaji al muhaddin an shar'anta wa mai wazana an shar'anta wa mai saurari ya kwaikwayi ko ya ji mai wazana shi ne wanda na da kuke yanayin inda ke da kuke tsari wani gari duk abin da ya faɗa mu faɗa in ya je har ya hana sai mu canza da abu kana yake an zama na makon ne ne ka an ce daga ganan mun tsare wani duniya ba za a rika bin masu wadana ba in ya bi hayya ala sana ta ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sana la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah daga ƙarshe ne muke kuskure daga za su ce la ila illa talibu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai la okay abubuwa ko ko da ake neman kai lokacin da aka tsira sallah na ɗaya kamar da ya abin da ya faɗa na biyu in yi hai ala kai haukana na uku ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ala duk abin da ka rufa a lokacin da a baka na hudu ka yi allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ذات القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا يكون الميعاد في دعاء لا يرضى عبد الله بن عباس لا يشرح ويحكي أما إن كفاني شيء أمرت بمتى الرواية لفظ الحسن يمكن وجه شيء في كتب بدأ في بنت منك da wani da ke to na ka kira kan masallacin da yi aka sake kira a kan masallacin dan iya kare ka ce eh ne ba zai halaka ka ba sai ka kira ra ni ba kada ne ni to da maka ba da tare ake raba arziki a inda masallacin haka kake kira a can ba duk za ka je da karba to wanda ya yi kake za ka za ka zuba cikin tafiyar aljanna to da ka shari'a ce mutum da ke da kiran sallah ya kurbe yake zuba cikin rauni da sabar ala sifatin wahida daga nan kuma sai aka shar'anta mana igama a siffar da aka ambata wai sai sharuɗan da ake tafiya da na fuska da kalmomi duka ana da buƙatar a ga cewa an kiyaye a cikin ikama ita ma ikama tana da sigogi guda uku ne na ɗaya za ka yi tarbiyyar tasbiyar ma a tasbiyyar jami'i kalimati amma a da kalimatu da akula wannan ikamar yau ne da fuska ko na saba amma ina ganin an yi alaƙa da masallacin da ake yi بإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الموضوع كتابه نذر من الله أما ذكر كتاب الله ومن تلك سبحان الله wannan lafazin yana nan a hadisin Ali Mahdura da al-khamsa da take da mallan Allah kullu ya yi hadisi ne shi ga ce shi ne tasmiyar da take kalmomin ya kabbarorin ta kai guda biyu wal aqiyyu sauran kalmomin ba ka yi wa kada ta mace sala asalin nan tasmiyar da take wal aqiyyu kabbarorin ta kai guda biyu kalmar su karshe ta la ilaha illallah ita ma ta yi guda biyu kada ka mace sala ma ta yi guda biyu sauran da yake wani shafi da nama kuwa kada ka Allah akbar Allah akbar ka gama da tabbata sai أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله wannan ba kwarar ba da nan yana na cikin wurin da Allah ya murbe in mutum ya wannan ya yi amma da yake da cewa tsara a karantar da mutane su a cikin mai na ƙarfi ne mutum ya yi duka kowane yi banda kalmar fajr la masu sala banda kalmar shahada la faqrna la faqrna la ilaha illa allah la ilaha illa allah rasulullah wa anna muhammad rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala salat hayya ala salat sarata masu sala fahada ya allah wa allah wa la ilaha illa allah fahada shi ke shi ke da wannan matsayin abin da ne kama idan ma da ba za a ce ayi ba in dai da bukatuwar a yau ba ya kasar mutane su shi ne a baya da kansu kafin a yi da ka ai wadda na na bari ne da kasar muhimmanci kuma kai da aka kira don dai ka zo kai sannan da haɗin kankani zuwa ga falala zuwa ga rabauta zuwa ga dacewa sannan masallaci da ne su gobe da sun samar da ladanai waɗanda za a ba su horo don su dace su dace domin waɗanda suka ɗauki nauyin ba da kursu ba su amfana da ke kamata falalar da shi zai samu lokacin da ke karsa lokacin da ya tashi gaban Allah ko kai da kun ji ba da cewa da komowa suka shiya suka ci wannan mataki sai ma za ka sami taka darajar ina da kowane yin lokacin da ya rubuce a nan da ake ne darasin da wuce mu tashi bayi na gaba sun masu rukunai na ko sharuɗa na sallah kamar yadda da kololi. Waalaikum salam warahmatullahi Nah. Sesuai sama ada suri, sama ada yang satu. Jadi dari mereka ke mereka, namun yang itu namun namun Muhammad sendiri, Al-Mishaw dan Tauhad. Yang apa tahu itu kan? Itu orang-orang berani itu yang kita rasakan. sai dai suka yi wajen fadaka ba duk sana shi ma ka fadaka da kama sun sana a kama an samu ruwa dama a jikin da yi ganta da kuma da ake yin ganta da shi ke amma ya zuke fadaka ba sai da fadaka ba su sana yi ke ya yi na bisa da hannu na kuwa sun da shi in kai haka ya yi na eh wannan cikin sunoni ne na kiran Allah domin shi Abdullahi ibn Abi Mahdura Bilal ibn Abi Rabah ibn Rabi'a Muhammad kansa ya san su a kunni saboda kai zai hana sautin ya dawo maka har kai da kan ana ko ya ka toshe kunduwan ka ka ce kai sai da mutane na fata shi kunduwan ka da karfi za ka rika yi saboda za ka ji sai a hankali kai ma ba ka to ka kai ka biyarai sannan jikkiya wani kuma domin sauki ya rika kaiwa sai za ka ce to in an sa da ma kirfan ba wasu da ta duka sunna ce cin asali a yi wasu ma da yi da ai ko ka jiya da ma kirfan ba zai san da sauri ba amma dai da za ka yi yaya da za ka yi yaya su za ka sunna ce a juya a kan duk abu a kan da dama sannan ka daya ka kurkuku wanda ya karanta da sunnoni ne kuma da akwai na wajen nan Na? Eh, eh. Wanda a da bayan ikama, in kirki mai ya ke da kafa ba. Ina ba da dama mutum da ke rubuta amma ni ba san wasu wani da aka ware a wurin ba. Annabi annabi ya ce ba da dama mutum a tsaka mu yaji shi ne bai al'ada ne da gaggawar tana da tana tuha yin kyakkyawa na ji lokacin da zai da zai kuma kasance karatu wanda zai da domin ya wanda shi ne babban lamarin amma ana gama ya kama da domin ya yi wajen a yi ne kamar harama ko kuma ya shirya wani abu na nasiha da lokaci hankalin mutum ya koma wajen. Wani mutum. Na wajen kama da da suna rafi suna rafi da idan ka ce la ilaha illallah kamar yadda za ka ji an karanta ayar ta ce surun fatin ko Muhammadu Rasulullah amma da suna dawo kana ta yau da ke wurin abin shi sallallahu alaihi wasallam na masallaci amma a wasu masallaci ba sallallahu alaihi wasallam eh نعم eh in sun tsara a kan ba da nake a tsakanin su kula daga duniya ba na kandar sana ba ko da fara ke wasu na kuwa da na ta ana rabiya ke mutu karawi in suka yi aka yi yayi amma ba za ce wata kuke da na goma su kuru sandar ba ko wani sunan yayi sarkin da ya samu ita ga dama ta kaji da ta tafi yayi ta zo da ta tafi yayi ta suka yi kamar nan ko ta ka ba ta na sai ka sai ka zuku da daya in kuka sai karshe wani bai ga wani karaka shi ma ku samu shi sai da dai a amfana da amma dai guda ɗaya mutum zai yi lokacin da ake yi haka akwai tattarwa kamar guda abu na farko na ƙarfin shi ba karatu to da akwai muhadara da wannan malamin harigunan kuma zai yi anan masallacin hanwa saboda munakabar auren malamin shekul tattalin shekul muhammad basir na shuka na ɗaura a ranar kuma a masallacin kanta kuma tsakanin magariba da isha akwai muhadara da shan shi mara masu nan zai gabatar da kuma tabbatar samun ilaji guda da nake ta ga ranar da mu ji da kaga ba tsaron muhadara ba abu na biyu zai zama da kuma a sama zai zama yake kila ta karshe to kuma ga sun littafin ba ku gama ba an su da ake kammala sannan a ranar muna tare da daga mu faɗa littafin da za sun mu dawo daga hutun sallah da shi Allah kila mai amfani da damar da ɗan kaɗan ya rage mu karkare da sanar da aiki za su game da Ramadan suna tsawon da ya kama in sha Allah mu haɗa duka ke ke a gudanar kamar ranar yake kuma wannan yana nan insha Allah zai zama ranar yake kamar sha takwas kenan ko yau na ba yana da tsarkar guda biyu ke ga sha takwas ga kamar da biyar ko ba za ku ta kare ba za ku ta ne tsarkar kofa ba amma dai wani zai zama ran ma'an zuwa insha Allah ba ku waɗanda su zo ba a biya a sanar da su kan da tafsiri ba alaikum salam kita mati itu mana yang kita kepada haram Mereka tak ada. Mungkin jadi itu. To a inda wannan zai ko kuskure kuma lokacin da aka kafa da ikama da mai yayi kabbar harama kawai ne na ba sai ya kuma mun da mai sai da kabbara hakki wa ila raka'a farko in yayi ku sai aka zaba da babu ita fa wannan na ba idan kan da mu'aqaba na ce mu'aqaba da wani daga an yi daga an yi ai amma mutum yi mai kabbara harama ya yi da kauyen wancan ne na kiran kenan kawai da ganobi da nazari wanda ne ne sanda kana su da ka ba ba ba a ya mutum zai shiga da shi da yi ba mutum zai kambar harama lokacin da liman ya yi yana da wani kuskari kai ma sai kalla wuce wani da cikin da su da za su kuskari wanda suna da kuskari ne da yawa cikin goma sha amma ba na zama da irin sai na wuta da ya koro su da su kuskari ne yi sauran wani da da za mu shi tattara su musamman a kai da haka abin da su don sauƙaƙewa mai su da su gaskiya ba wasu addu'a da mutum da suke yi matuƙar ba su aure ya yi baki mutum kuma ana yi da ne ko tana farawa ne bayan mutum ya yi kafara harama. Wa alaikum assalam.
A za a bari ba wanda ba ka ne mutum ya zai shi da bukatar ne.
Yin karatu koyo suke yi ne kafara na ku iya yi. yusuf da suka bar suke yi fara fatima ke kwa amma in karatu bai ne ke yi wa su ke su kai ma saboda in yana karatu sauraron shi ake min da sama ya kuma kammala sanda ke wanda mutum ya rika bibiyar sai yana yi da waye ya yi ya ya ta yi cikin gidawa da ke da karatu sai yi wannan karatu musamman na bai ne shi ya ma na koyi ne suke sanadi ma da baya yi ai akwai da kallon sai an hana da shi ya ma shi mana da sunna ce ta sunna da na fata sunna ba sai na ji mun rai sai mun yi kafara ko ya yi shiru da ne da koyi ne ke fadi shi ka ji ta ka ji na da ne ke fadi du'a ku istidadi addu'a ne ta buɗe sanda da neman mata hijja ta mun dace kaga abu ne da kusurin muhimmancin da bai kamata ta canja da shi ba wani cikin da su na bid'a ce wannan ai haddi ma ma ce bid'a wannan bid'a ta yi muni a tsakanin masallacin za ka ga kana jiki tun da karanta a farko da auna ne kan yi duk da kake yi ko wata da amma idan mutum ya ga kanci har kofin wani nan haka duk tsarin da ya akan hukun nan dan bid'a ne man Allah ba ya sa kan da kai dan bid'a fannata kun kungula ce duniya bid'a ce dan da duk wanda kullum shi yayi bid'a wai ka tambayi wani sai ce maka wai ai yana da kadari shi ne yin kokarin da ya yi abubuwa da yake roƙo ba a kan nan kuma shi ne suka rubuta Allah ya saba masu Allah ya ce shi fa Allah ana samun abin hannun shi ne da mutuwa kana saba masu da rai in ko ya maka kuma kana saba masu sunan ka ita da rai rabta ka shiga hannu to ba za ka iya wucewa ba a ga akwai laluba da gaskiya imamu ya ce an gyara har a hadin sunna in mutum da ya hadin sunna dan sabani ne kawai ka kuma shi da karshe ba ya ɗauro bida a kada wuce ka'idar da ta rubu a tsawon su ya zo da abin da ya karu domin bida kuma wannan bida za ta kafa ba za ki a tsawon sannan da ke ka baya ya za ki zama mu kata amana kata amanar ba mu gaskiya Allah ku yi sarki ya samu dace to da ƙarshe muna godiya ne da sauran uwa ka ta'aziyya da janaza da addu'o'i da ke yin zama ke sakara da kai jika mana kamu berlatih kamu saja mereka mustahil iman. Sekian kita mohon kita sudah kita